أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ثم بشاء الله سبحانه وتعالى يا قدر حضورهم مركز أهل السنة والجماعة واندا كيم وركر كدا أبنى جمغرم جمهورية الرجال يومنا الجمعة هدو قواتا محرم hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha uku ga watan takwas shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya a sati da ya gabata mara tafsirin sotar mummuni ganyen ayoyi lokaci ya zo ƙarshe sai muka tsere kina yau insha Allah za mu koma farkon surar zamu dasa kahin nan akwai tambaya akwai ɗan bayani cewa turku akwai ciki yanwa wanda suke aikin da'awa cikin sunna mani ibrahim jibril na tasawa allah mai cikawa ba su taka filon roƙa mai gafara ta allah gafarta mishi jiya allah mai cikawa jiya kan sitara kuma ganin yayi wasiya ta ka'a jinkirta binne shi ka kuma ya yaye ma kowa zuwa Qur'an mai sutura lokacin da Allah mai cikawa Allah ya kan shiga fata mishi dan uwa kalkashin wannan ganin akwai wata wasiya wadda ba ta gida bace ba ta cikin gida bace ba tana buƙatar irin wannan sanar da ita dan uwa wannan bayanin na maganar ta'aziyya ko cewa taron sutura ko zarwa daga nesa iya cikin ni kai na wasiyata duk lokacin da allah ya kaddara allah mai cikawa na ya ma kowa mai ji na na gida da na waje ya yi bulabu daga wani garin sai zo nan ta'aziyya ko jana'iza na ya ma kowa da Allah mun cikawa kai da bin na ya zama kowa ka wanda ya bula gudun ta'aziyya ko jana'iza nan gaba din mai zina yan uwa mutuwa wani abu da ɗan adam ko manta ce kullum kan hanyar ake da ka halice ka an ƙare da ka an sa mare an ƙare tun a mutu tun a ciki ake mutuwa tun a ciki sai nan ganin suka mutu aka yi bari sun zo sun yi ƙara sun mutu ana goyon ku suka mutu kuna tafiya nan suka mutu ka tashi nauka gani a kira mutuwa yau daga an busa mare an ƙare haka yi mutum san zuwa abin da zai faru kun ba ta da lokaci ba ya kai shirya ba ba sa ya kuma ka ba kun lokacin ake jira na zai mana wata da cika mana imani Allah za ta samu kwarakwaran mu lokacin Allah mutu kafar a yi kokarin binne ba wa lokacin Allah mutu kafin da mutu kuma Allah ta muke mu sai tambaya da wani dan uwa ya yi ya ce abin a nan garin ne wa kana kuma abin kamar wasu wasa iya so kuma a tabbatar da abu ne karara abin haramun muni a yau kana wani yawa matar shi saki daban-daban ba uku ba gaba daya ya mata saki ɗaya bayan ɗaya su uku a jere amma duk da haka ita matar ta shaida uku ya mata cikin abokai kudin gunshi ba mutum ɗaya ba sun shaida ya mata saki daban-daban haɗu amma da an kewaya wai an gyara sun kuma sana da yan uwa inda ake magana gyara ba shi ba gyara wani ba shara ta ba dama saki uku zama guda shi da ke da magana kuma sun lace manzan Allah ya taɗa ya sharance ba na bada bana ra'ayi ko ijtihadin wani manzo Allah ya hukunta saki zama guda ya dauka kan daya to amma maganar cewa saki daban-daban uku wani muku wani bayani asalin mijin ke da jaraba santa kuma ya kaba suke ta dan wa abinda muke wa wannan nasiha da dangin su masu jinmu cewa idan za ka bar diyarka ta bude ta kama ɗakin karuwanci shi ne za ka bar diyarka ka irin wannan gida da ya zama kamar tana ɗakin karoci ne wallahi da nasin ƙulani ba wani shuba wannan mata da aka masu ki uku daban-daban a uku wallahi ba mai gyara mushi mijin matar ta shaida abokan sun shaida ya gaya musu kan shi amma wayan da aka gyara suka koma to wallahi suna zaman zina ne su sani duk wanda yake nashi ne ya kokarin jan hankali shi ya yi haƙuri bala'in so ne za mu yi haka don da matar ta kiya ta kiya daga baya ta maka da jayeta aka mai da suke zaman zina a yau Allah shi da mun gaba ɗaya ‘yan uwa magana ta uku ‘yan uwa yara da suka yi jarrabawa da uwayensu ‘yan uwa kullum musulmi shi da daɗin imani bambancin mai imani da marar imani imani da kadara kuma da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san inda arzikin bawa yake kai za ka yi naka annabi sallallahu alaihi ke cewa al-mu'minu al-qawi khairun wa haqqun min al-mu'min al-da'if tawfiqu lil khair yace mu'mini mai kazar kazar yayi alkhairi yayi sayuwa a wajen Allah akan mu'mini solo biyu rabu istana la ma fawk wala ta'jiz kullu muslimin kai wurin neman ci gaban ka neman abin da afane ka ce kaka gajiya to na sabaka shehu bala ta kullu lawan ba ta kaza kana kaza an ka samu cikas cikin hanyar neman alkhairi kaga ce a inda ne kaza ai da kaza kan a ita fa ina law tufta abin shaytan bude ma kalmar inda ne kaza ba abin yawa kana tana bude ko shi kan gare ka da kuma menene magana anan wannan jaraba da ya kare kai bakin kokarin ka kamar ma da lamarin shi Allah kuma shi sai inda arzikin bawa yake nan da uwayen ku yi hakuri ku yaran ku yi hakuri ku ci gaba da neman alkhairi kan ku sare kuma Allah san arzikin bawa inda yake yan wa a bincike da aka yi na duniya masu kudin duniya gaba da kam ba wanda ke digiri ba wanda ke diploma na doctora ko engineer dukkan su har wanda ta bilget shi ka sama yi ka sama yi ko ijara baya amma ga abin da ke a duniya masu kudin garin nan waye ne da fasar a garin waye ma engineer da ka bar engineer ne kudi to barawo ne me na mai barawo da ke ne barawo za ta kuma bayyawan gani mafi yawa an ka goma mai dan baki da katar da kuɗi to wala a goma da za ka samu biyu ko uku da kuɗin halakka duk mafi yawa kuɗin rubutu ke suka yawa ba ta amma da kyalwa ka sai ba ta amma da kyalwa ka samu yan dangi wallahi na kai nan ga masu kuɗin gasu nan ba su da wani ma ya an ce mai a ba ta ce a mai a b sai ce nan sami sunan shi abin sun yi amma na bashi kuɗi ga sunan da biliyoyi da komi da gidaje da arziki na ce nan kakka sa a kanka wadda wani sai ka samu rayuwar suke ka ɓata rayuwar gaba ɗaya wannan ka samu cikas ka ci gaba da neman wani abu ko namu daban na san wanda ya nan bak sau biyar wacce wallahi ya samu kuma ya samu yanzu kuma ya samu ya samu ci gaba da zai gaba ɗaya sau biyar ba amma yadda samu don haka yan waka mutum kai sarai rayuwa a ci gaba neman alkhairi kuma arzikin bawa Allah san da yake kowa ya ci gaba da kuma ɗiyan ku alkhairi kada ka alkhairi bakin naka kai kamar ma da sauran amma kaka sare shi kenan ka sare wani arziki na Allah ne da diplom ba diplom Allah ya baka eh diplom Allah ya abin cigaba ne mutum ta mutum aka cigaba ne ma alkhairi ne cigaba ne adam ne amma kaka ce wani dole ka baga baga dole ya kafi ka sauya hanya kuma arzikin iya da yawa kuma arziki Allah ta muke mu an uwa magana ta ƙarshe kullum musulmi ya zama to mai hankali mai tunani yan wayau akwai abin da ke damun kowa na zamantakewa na zamantakewa ne ba na zamantakewa ne yan wa lamarin arma'ar ne yan wayau mun san muna cikin bakan sai ka ɗaya rana ba a gari ba an goku arme goma kuma kowa ce bakwai da rai kuma kowa so ce ashe ɗan wani hankali kowa bakwai da rai sattar kuma kowa so ce aji baka je bai galafin ka to rubo za ka gida goma dan wani abin sai iya cikin matsala ta zamantakewa a banza da lahin mutane ba su je daga ba kuma abin ne da yawa haka muke hara dole ya kare bakwai da rabi tara goma sha ɗaya da azar da azar kuna alame ne sai mu je ku bikin ku je ku bikin ku lokacin ga dama amma a ce ɗan alame ko a sallar azar ko la'asar ko da asar duk amma da shi a yi dai abin ka a ce lokaci guda kuma kowa lokaci guda duk an ƙarfe mutane kana ga yana kawo wani laifi ko a ranka iya kana iya kana iya wani yamma da bai zo da armanka ba shi kuma yawa an gaya maka hannaka ko na kusan shi bai zo ba kalaye shi kan wani abin da kin bata gyara zamantakewa mun gibi mun kuma cikin aiki da hankalin mu mu yi kokarin gyara zamantakewa mu a sauyi lokaci a raka canzawa daban-daban don ko ina samu mu'amala kyakkyawan kan gare da yan uwanka Allah ta rike mu Allah ma bismillah farkon sura suratul mu'minun
بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون cewa sati da ya gabata mun tafsirin illa dan dai karatun ya zo daidai muka mai da baya Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar da samun rabo ko rabauta ga masu imani to ganin kurin masu imani Allah subhanahu wata'ala sai shiga mana wani aiki da ake zama masu imani baban da bakon kalmar baka ko na gada ko ka kwalliya ni kaza ne ba shi bane wasu ayyuka ake sai wannan sunan sai ka shiga layin wani da anan ba sunan kowa ba sunan kowa ana wani aiki ne kenan ya shiga maka waɗannan masu imani cewa allazina hum fi salati khashi'un wa'inda suna masu kaskantar da kai a cikin sallar su wani karantar da kai kenan sallar ta masu imani suna kaskantar da kai ga sana a gaban Allah subhanahu wata'ala sati da ya gabata mini bayani abin da yake taimaka ma bawa ya samu kushuri a cikin sallar nutsuwa tunanin neman sanin abin da yake karantawa iya taimaka maka ba ka bituwa a cikin sallah mace akalla a ce zai fatiya da ɗin surorinka a ce ka san fasara su kana ci muna karanta fatiya da ya bada labarin cewa lokacin da bawa ke karanta fatiya kamar iya tattaunawa ne kai tsaye da Allah subhanahu wata'ala iya magana Allah na mai da mishi min bayan satin da ya gabata kenan wannan sanin ma'anarta iya taimaka ma samun nutsuwa a cikin sallah da shine halin masu imani yace walladina hum 'anil lagwi mu'ridun kuma masu imani duk wani abu na banza abin da babu amfani duniya ko lahira lagawun ta suna kawo da kai su wai zamanu bi lagawun man rukira ma ta Allah ce cikin ibadar rahman in suka zo wucewa ta wajen kayan banza suna wucewa cikin karamci ba ka shiga haka banza in wanda ya tafi duk abin da kake yi ba zai amfane ka ba a duniya haka nan lahira ka ta lagawu ne ata ma lokaci ne kwar ata lokaci ne balle magana wasanni ka sai wani wanda ce a ai malam an ka tabbata al'adu ya ko kwasa bakin ya ce to ai malam an baka yi kwaskin ba kuma za ka yi da wani wace ka yi da wani wanda ma mun iya cikin abin shekamai a ce ai malam dan an ba mai kwaskin ba ma ai ya kaji kana yi da mutane ya za ka baka yi kwaskin to wace ka yi da mutane kakka ko wani kun kakka ko wani eh kwasa haramun ce haka manzo Allah ce Allah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dole da wasa da kwas dara kai saba Allah da manzon shi suna cikin wasanni laihi ne kenan kai wani ba ka bari gaba daya kuran dan haka magana kenan duk mai imani bai shiga lazu ta wallazina hum lizakati fa'ilun kuma su masu imani idan Allah ba su dukiya ba sa rowa suka fi cikin hutawa suna hudda zakka domin bayani wasu a ɗaukar wannan zakka tana ɗaukar zakka ta gyara rai don ganin sura makiya ce ya wani abu dai na makamaka a ce a maka in ma akwai zakka babu zakka wata aka bayanin dalla-dalla sai a maka to nan iya zakkai akwai ta amma ba ta fasi ko ku cewa iya ɗaukar tsarkake rai ka da fala man zakka ba ka man da sako ce ka ba magana rai ce ake magana ya rabota duk wani tsarkake rai ce kenan ababai na banza wallazina hum li furujihim hafizun kuma su masu imani suna kiyaye farjinsu ma'ana ba sa zina mata da maza masu imani ba sa zina ita wannan farjin da suna kiyayewa ita illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin inda suke kai farjin su biyan bukatar su imma matan su imma bai bai waka ko kenan matarka wannan masu imani nan kaɗai suka taƙa da biyan sha'awarsu kenan ba ba mazinata ba ne ya ce waɗannan innahum ghairu malumin waɗanda suke biyan bukata ta wannan hanya guda biyu da Allah ware baiwa ko mata wannan ba mai zargin su wannan ba abin zargi bane ba amma a lokaci guda sai ce fa man imtaga wa ra'a zalika duk wanda ya nemi biyan bukata bayan waɗannan da aka ambata mata ko baiwa kanin biyan bukata ta sha'awa ta wata hanya daban ba wannan ba fa'ula'ika humul adu wannan suna cikin masu ƙetare iyaka masu taka doka ta Allah da wannan aya Imam Shafi masu muwafaka da shi suke kan cewa ta wannan aya ake kawo hujja haramta wasa da al'aura ta biyan bukata irin masu biyan kan wasa da al'aura su maza akwai a maza akwai a mata kowa akwai ta hanyar da yake yi rishin gwamnati rishin arme wasu dan kai zina sai ka wasa da al'aura zai hudu sha'awa wani haramun ne ta wannan aya ita ka hujja ta wannan magana ba a hujja sha'awa sai ta hanya guda biyu imma mataka imma baiwaka biyan bukata ba ta wannan biyan ba taka dokar Allah ce kenan masu sha'awa arami aka ce ayi a rage guri eh ka rage guri gurin ka arami baka araman budurwa ka araman zawara shikenan kina san mai kudi ba mai kudi arabi talaka mai da take zina ba wani kenan ba hujja don da yawa dogon guri ba rasa aka yi ba da yawa dogon guri ne to a rage guri saboda rage guri a wancan zamanin akwai magana bayi an san baiwa idan mutum ɗaya armi baiwa in ta aiwa ɗan na baiwa ne kan kan kaji kaji baka ta kan ne amma da Allah ce wanda ke tsoron zan Allah ce ba da ke armi baiwa amma ɗaukake ɗan ka haƙuri ka haƙuri shi alheri ya ce kenan da ka yi zan wanda ka yi ɗan a kan bauta a wancan zamanin akwai bayi ko ke na haka kuma maganar arme shi ne lagar amma kuma zana kantar da mu hanyoyi cewa wanda yake da sha'awa na da ce rika azumi yawan azumi ake yi yana na hukun a kare da azumi azumi ya rage ma sha'awa haka manzan Allah ce da yake azumi ku azumi to wanda bai iya ba ya yi wata azumi azumi iya rage ma sha'awa da kenan ba hujja ta masu wasa da al'aura maza da mata kowa akwai yadda yake har ma yanzu ta lalace cigaban cigaban bikin rijiya na zamani wayanzu har turawa suna yin iya a yi siffar mace komai da komai na mace da jiki na mace ake yi gwadon da hannun sanarwa ka je ka so da kudin ka gidan ka aji wai biyan bukata wai kai bukata ka biyan bukata ka kuma su ma mata don shi yanci an musu al'aura hadda mai aiki da batir da kuran ta kan mutsawa wallahi wallahi akwai an gwada min ɗuna na an akwai su tabbas kenan maganar hanyoyin na kitan wannan haramu ne ko na miji wasa da al'aura don biyan sha'awa ya ce wallazi na hun li'amanatin ma'ajin ci gaba
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
والذين هم والذين هم على صلواتهم يحافظون daga cikin aiki na masu imani wallazina hum li amanatin wa'adin ra'un waɗanda suke kiyaye game da amana ko alƙawali suna kiyayewa wannan su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke siffanta halin munafukai wanda an aka ba shi alƙawali ya saba an aka ba shi amana ya ci kenan saba alƙawali cin amana ya warware ma imaninka mana iya fitar da imanin ka Allah munafukai in amana in wannan magana cewa annasan a cikin magana cewa idza wa'ada ahalam wa idza tumina khan cikin magana in aka yi alƙawari saba wa yake to an ce nan hali shine haka nan saba alƙawarin da cin amana amma yayi ya bari daban ne da halin yau da kullum aiki kuma in akwai wani lokaci saba alƙawari akwai inda ka zawa ba da gangan ba nan ma Allah bai kama ka ka yi alkawari misali za ka zo kashe kaza ka kamo hanya mota ta ɓaci mota ta ɓaci ko inji ya ɓaci ko aka tare ka wajen bincike da aka tare ka ka ga nan kare tar ka yi jinkiri don da dalilin uzurinka duk abin da ya gito ma ba da gangan ba ka samu jinkiri ko kai alkawarin zan ba da kaza kuma abin ya zama to ba a samu ba iya ba ai biya ba ko duka da zuwa ta hanya daban shi dai a amana ne da gangan ka saba alkawari shi ne magana da ke aiwa kanka to da masu imani suna kiyaye amana da alkawari wannan kuma abu ne wanda yake kan kowa wajibcin kiyaye amana aka bashi amana ta kuma me tun farko ta imanin ka ta karmar shahada da maganar sauran amanoni duka wajibi ka kiyaye kansu yace walladina ala salawatin yu'afizu kuma su ne game da salloli suna kiyayewa nan kiyaye sallah ya kumshi tinyinta a lokacinta da aka ce a yi ta wata ruwa hadisi ya tabbatar da karamin ta tabbata manzana ce wanda ya salla a lokaci ya kiyaye lokacinta da ruku'inta da sujadarta da kushinta iya da alƙawari a wajen Allah bai gafara kenan alƙawarin magana salla kiyaye salla tun daga lokaci an yanzu kwarai iya buƙatar kulawa da lokaci balle inda zaka lura inda ake kuskure da yawa na lokacin sallah wallahi nan wajajenmu da asar me mutane suke ɗauka kurin ganin an ce zakar zai kurshe misalu duk inuwa komi in ta kai tsawon shi ya a yi asar wannan yakan sa inda wannan kai ta tsaya ba ruwansa da lokaci da zidda zawal kurin inuwa in ta kai kurshe sallah asar yan uwa ya ciki ijimai na al'umma ijma'in al'umma tun baka tun farkon sa har yau ba ta bani duk lokacin da kace zillin zawal an ce sarar asar an ce inuwa kumin dan tsawon shi sai an ce ba da zillin zawal ga tafikin malikiya ga garti ta hanabila hanafi hanafi shafi'awa haka zaka gani mutane ba ruwan su kore wasu kai sai ga yanzu akwai masal asar uku da rabi ko uku da ishirin ma za su uku da rabi ba ta yi ba wallahi din me gyara kakkara ba abin da ba na ra'ayi ijima'in al'umma ne kuma ɗan uwa me suke lissafi ɗan uwa musayi mu da kyau abu ne wanda yake na abin addini a addini musulmi suna na ke al'asuna jama'a suna hujja da mi da ƙur'ani da sunna da ijima'i akwai kiyasi da masu haɗaɗin kiyasi ɗan uwa da haka wani ijima'in al'umma babu saɓanin al'umma duk fitin za ka ranta ta baka mata aka yi lokacin da aka sai an guda ta ba'adin zirgin zawal tun da komai ziya sun sana kanta gani sai an gudu zirgin zawal an wa mai zirgin zawal an wani misali yanzu a yanzu za ka samu rana ta zo zawal tsakiya za ta gitta sai ka ji akwai inuwa inuwa ba ka rabuwa da inuwa tare da kai akwai lokacin da zawal za ta yi inuwa ka ta kai kusan metar guda ko ka taɓa centimeter kusan metar guda ta kai wani lokaci wani lokaci ta kai rabin metar kuma zawal ta yi wannan inuwa ba ta karewa kenan inda ake matsatsin zawal sai ka ɗauki a daidai zai tsakiyar rana inuwa ta wannan lokaci ai asali wani rabani da rabbiyar da fasar jihar da musulmin inda ake da sa rana idan ta hudo daga gabas inuwa komi tana ragewa tana tana ragewa tana ragewa inda inuwa ta kare ragewa tana koma gabas ko karshe za ta fara komawa za mu ce gabas ko ta kare za ta fara koma gabas daidai nan ne zawal tsakiya kenan to akwai lokacin da zawal daidai zawal kenan tsakiyar ranar sai ka ga inuwa ga ta gaban ka ta kai kusa mata guda wani lokaci ga ta inuwa ce ga tana kwanta ba ta kariya inuwa tun mutawa hawa da ranar to a kullum cikin inuwa ta ci kuma gaba ɗaya tsakiyar ba komi inuwa sai kai kurin to lokacin in ka aje raba a tsaye za ka ga a kullum babu komi to a wannan ne ake lissahin a ce in inuwar komi ta tsawon shi amma idan lokacin da zawa da take yi akwai inuwa sai ka lissahi a kan wannan inuwa ta zawa da ake karawa abin da ya gaba in ya tsawon ka in me ka aje a daidai zawal take lissafin inuwal misali metar nawa ce centimeter nawa ne kai wannan centimeter ke wannan tsawon inuwa ta umme ka sa alama a saman shi ne an ka ƙara inuwa ka sai tsawonka kuma me ka aje shi ne shigar la'asa ana wani da bukatar kwarai haka da ka abu na da yawa kana kan la'asa kullum kullum su ka dalabi ne wannan kuskure ne yan wa akwai nan lokacin bayan wata wata biyu la'asar ba ta shiga kare hudu ba minti biyar yanzu ta komo uku da da minti da minti bakwai taransata a wajen abin canzawa yake shi daga cikin wasu udiya wani aka wani aka zan tambaye mu a garin mu iya gazawa da tayi an samu da aka tun karye uku da kwata amma ba a sallah sai karye hudu wani abin da yanzu ta mara yaro ba ka bane ka bar wani abu da yake ba san da shi ba akwai zubi zawar ita ka bari sai ka samu aka dan wa'an akwai rashin wallahi gadi ba karye uku da aka tayi wannan lissafi ƙari uku ba wani abu a wani lokaci yadda ido ka tatsa wanka sai ka tatsa akwai lokacin ƙarfe biyu da rabi biyu da rabi da gani ba cikin tsarin wani ƙari biyu da rabi ka auri ka tatsa wanka sai da ƙarfe biyu da rabi haka abin yake ba iya buƙatar hattara da lissa amma gaskiya a gyara masal da asar uku da rabi za su gyara kuma ka ayi da kai sun iya ka ayi da kai wallahi dan ka ka binne ne binne kai wallahi binne kai a gyara a yi nasiha a gyara don gyara ka ba da wannan ra'ayi kuma na jama'a ijma'i ne ba da a mun wani fasa ba ta malikiya nan ba ta malikiya ijma'in al'umma da kan haka nan sai a hudu zidda zawal aka samu lokacin da aka Allah taimake mu kenan masu imani suna kiyaye sallolin su Allah sama Allah su wannan abin da Allah ya jero na halin masu imani sallah cikin kaskantar da kai da tsoron Allah kau da kai daga wasa ba da zakka kiyaye farji kuma da ba da kiyaye amana da alkawali da kiyaye sallah ya ce waɗannan masu hali ula'ika ula'ika humul warisun الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون alati ula'ika humul warithun wa'annan sune magada na hakika masu gada wani babban abu me suke gada alati allazina yusulu firdaus sune magadan aljanna firdaus a cikin ya cikin suna aljanna kuma qawlul aljanna yace kuma wa'annan hum fiha khalidun wa'annan masu wannan sifofi sune masu dawama a cikin gidan aljanna firdaus Allah ta ma cikin su amin Allah ci gaba
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
ɗan wa'anan bayan yanzu da mun ji hali na mutanen ƙwarai Allah sama alayansu a nan kuma Allah subhanahu wata'ala zai gaya mana asalin halittar mu ta yaya aka samar da mu ya ce wala kada halakana insana min sulalatin min tin hakika tabbas mun halicci jinsi na mutum asali adam daga tsantsan laka laka kura ko mu ce ƙasa a ce tsin a ce salsal kalfakar a ce tsinin lazim a ce min turab duk wannan matakaiya ne da aka bi da ɗan adam cewa turab asalin daga turab ƙasa ce da sunan ƙasa tsinin lazim idan aka ƙasa aka caɓa ta za ta koma laka ta kai tana yanki ta kai kuma ta bushe salsal kalfakar wannan halin da adam ne aka busa mai rai wannan shine wata ruwaya da imam turmuzi ya roto aka imam ahmad haka abu dawud dai ruwa ingantatta a taliban cikin sirri jami'a kawo ta tana karantar da mu cewa asalin ta yaya ne yake ce ruwa yanzu take cewa inna la khalaq adam min qablatin qabataha min jami'il arad فجاء بنو ادم على قدر العرض جاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والخبيث والطيب وبين ذلك abin da ke hadisin annan sallallahu alaihi ke cewa Allah ya halicci Adam baban mutum asalin daga wani jimiki laka da aka ɗauko daga wuri daban-daban daga dukkan ƙasa ko da ɓangaren ƙasa a ɗauko na a gangamawa aka na ya kanta da mu ƙasar daban-daban aka gama aka gama aka yi Adam ba ƙasa ɗaya bace ta wuri guda ba ya ce daga ko'ina aka ɗauko ƙasa gangama ya ce ta wannan hikimar Allah da aka ɗauko ƙasa daban-daban aka yi adam daga shi ɗan adam aka samu ja aka samu hori aka samu baki da saɓani ki da abin da wata wani launin launin ganin ƙasan ƙasa daga wannan launin ƙasa ne daban-daban aka samu da mutum ya zama to baki ko hori ya ce wani habisu wa tsayin ake samun na ƙware da na banza da ƙasa take ta ƙware da ta banza haka mutane suke kenan ya gata da mu ɗauke duk wani labarin banza asalin kaza da kaza ke da kaza a duk wannan shirme ne ga asalin abu wani shi ke daidai da ƙur'ani da sunna cewa kenan ba wani ummi ka gani haka Allah tsara a yi baki a yi hori jirgin masar masar da kasanar da Allah tsara kan shi ya ce kenan asali wannan halittar an gama halittar adam baban mu sun maja'alnahu nutafatan fi qararin maki yanzu wannan wani matakin farko da adam da asalin mu abam adam daga ƙasa wannan sandarara ƙasa wannan da ita aka yi ɗan adam ya ce kuma aka ɗauke yanzu yin shi daga ƙasa su maji annahu mutu fatan fi ƙararin maki sai muka sanya adam ɗan adam yanzu halitta ba ƙasa zai ba a sai aka sashi a wata aka sashi ta hanyar ɗigon mani daga ɗigon mani kuma allah sa wani ɗigon manin a wata matabbata tsararra wadda aka kare wani alaka cewa alam na kulukun min ma'in mahin faja'alna rutubatan fi faja'alna fi qarin makin ila qadarin ma'lum fa qadarna fa ni'mal qadirun asali ce daga ruwa wulaƙantacce mai rauni aka yi aka sanya wannan ruwa a wani wuri matabbata wadda aka tsare ta kai ta kawo ta wada ta tashi kana nan a wurin har zuwa lokaci da Allah ya kaddara kwana nawa wata nawa Allah ya doka duniya wannan wani mataki ne bayan wancan kowane wani matakin iya karanta da mutum kudura ta Allah subhanahu wata'ala shi yayi da ƙasa yayi mutum adam inda su kowa sai ya huto kamar buzu da kai wa duniya kurin kowa ya nan kai gauta kowa da haka shi kurin ya haka ba da mina kai tun da mutum kantar ka wuta kura sai ba ba ba magana mu'amala ba zumunci ba ba kan ba uba ba da ba ga jika amma Allah so a tsari na zamantakewa wa da kane da uba da jika wannan tsari haka Allah tsara abu inda so kowa yana da uzurin ya da iko halitta kowa kan uzuzu wato da yawan shi kurin yace bayan yanzu wannan mataki na sa shi dugon mani a wuri tsararre summa ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر نعم فتبارك الله أحسن الخالقين
Allah ce summa ja'alna summa khalaqal nutfata alaqatan ita wannan dugon mani da Allah ya sa halitta mu ta hanyar shi sai muka sanya wannan dugon na mani ya koma alaqatan aka waye gari ya koma jini jini yanda ka san jini aka mai da wannan nutfa kin ta koma jini nan ma wani aiki ne aka yi wata halitta ce aka yi aka mai da wannan dugon wannan abin guda biyu na mace da miji suka koma dugon jini ya ce fahalatan na alaƙata mudugata mataki na gaba shi wannan jinin kuma sai aka yi mai da shi tsoka kamar tsoka da za ka tabla tsoka yawan gari ya koma tsoka ana nan fahalatan na mudugata iza ita kuma wannan tsoka sai muka maida ta ta koma kashi matakin adam ta yadda aka yi gangan jikin skeleton yadda aka yi fatalwar ga sanan fatalwar cikur da kai da hannu da komi ga sanan tukun daga baya ya ce faka saunar izama laha aka lullube wannan fatalwa wannan kashi da tsoka in wannan cewa hikimar allah wannan ƙur'ani ya zo a lokacin da ɗan adam ba shi da masaniya ta ilimin kimiyya ta sanin jikin mutum ko ɗan adam yadda aka yi babu ɗaya na'ura ɗan adam ya yi shekaru aru-aru iya ta binciken shi kayan allah ya ba shi dama ya gano ta tsaurki ɗan adam duk ci gaban da aka yi na gano ana nan an zo musulmi suna nan inda aka bar su kan imani da ƙur'ani yadda Allah ba labari haka suka gano bayan su shawara wannan ina ta wata wata muhadara da makacin zandani wani rufsan ne na jami'a ta yaman kuma ya ce malamin na addini iya ba da labarin wannan masa'aunin ayoyi iya bayan da kansu yake cewa wannan sun yi taro a toronto ta canada da yake iya ce malamin ilimin kimiyya na binciken kimiyya a duniya sai wani professor ya ce na canada sai shi da ya kware a duniya kan ilimin ajinna yadda an adam ke rayuwa tun shiga ciki iya da kwarewa har ya limurorin da ana aiki su a duniya gaba daya amurka turai kwararre ne a duniya sai zandani sai yake kare wannan aya ta matakayyar an adam suka yi dogon bayani ya gano yadda ƙur'ani yake wannan bayanin a lokacin da ba su ilimin adam na cigaban adam bayan ya ba shi detayar abin ya tsaya ya ruwan da kyau wala ƙarshen al'amari ke cewa wallahi a wannan ayoyi da hada da ta ce ba shi ya ce wallahi ilimin shi ya ƙaru kuma abin mamaki da ke mamaki shi mamaki shi ƙwarai ce bai yiwuwa wannan littafin wannan magana ta zo daga wani wanda yake da ilimin shi a can zamani daga wajen shi wannan abin ya hutu daga tushen wanda ya wani halitta wannan ya hutu wace tarbi cikin kanada ya yi wannan bayani da yaban wani abin ya yi wata ɗaya ba ta kai tsaye suka mai waya wai ka musulunta ne ita ba musulunta ba ce me ina musulunta ce ƙarshe da cewa ƙarshe na mai daga baya wallahi musulunta ko musulmi na kwarai ya gyara imanin shi ya ce wallahi ƙur'ani ƙara mai ilimi ƙur'ani kenan littafin daga Allah wannan wadda ba sama addini amma sun karanta san haka Allah da shi malaci abin shi malaci abin ne kuma magana kashi a sunna bukhari kuma sai ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarin cewa a shi dan adam akwai gababuwa gaba kashi daban a jikinka 360 haka annabi ba labarin wanda yake ba labarin cewa magana sallallahu alaihi wasallam ya ce a jikin ɗan adam a nan sarrafa ke cewa akwai gaba 360 ana neman wayewa kowace gari wayewa gari kullum ana neman ka kama kowace gaba sadaka ya kace maka da ko biyu ko ya ce a yi tasiri sadaka ne tamidi sadaka ne takabiri sadaka ne subhanallah walhamdulillah wallahu akbar umarni da kyakkyawar sadaka ne a yi alheri a sadaka kula da addini hanyar ga mummuna ka aishe ga taka shi ma sadaka ce akwai baka da kobi da ka yi wannan ko iyawa ka saka adam wannan kima ce gaskiya gajiya ne bai iya ba abin ya mashi wani kusattun sai annabi to gaba daya in kai raka a birar ta wanda ta ɗauke maka sadaka akan gaba ɗari biyu sittin raka a birar ta wanda sai cikin fatar wanda to wannan shi ce wani malaman saudiya nake wata mata da suke bayani ya ce sun je wani taro da irin wani da yan ilimin kimiyya na binciken gama addini binciken addini akan ma'ana kan science ya ce sai ka tambaye shi dan bayanin malamin ya yi ciyawar abin mamaki an gano shi malamin malami ne a duniya kwararre wajen sanin gaba abubuwan ɗan adam kashin ɗan adam ya ce a jikin ɗan adam ya ce gaba shi daban-daban 360 su malami ya ce a sakidi ba da akwai kuskure da ba sakidi wannan ya ce akwai kuskure haka ya ce maka ya ce a shi dangam da dangam da hankali shi ya ce a sarki da bizan abin kai da bizan abinka wannan ba haka ba akwai kuskure ya zaka rute ya ce to ni wannan ne ya gama abubuwan da ya zai tayi ka ce ka kan gadama ya ce kai da daidai da ta tsaka ne ya ce wannan abin da haka ne ce haka ne ba wani shakka ita wani mutuni saman shekara dubu da kusan rabi annabin mai ba mu labari a cikin adam akwai gaba 160 guda mai imani ra'ani ke sunna ke ra'ani da haka kenan dai Allah ya ce kenan mun sanya wannan dugon mani gudan jini muka halitta gudan jinin ya koma tsoka muka halitta tsoka ta koma kashi kuma faka saunin izama lahaman muka rihe lullubi wani kashin da tsoka yanzu kuma ana ce sun ma an sha'anahu halkan aka bayan kuma za an lullube gaba daya sai muka yi mai kuma halitta sabuwa mace ko namiji dogo gajere duk Allah mai halitta da ake so a lokacin bayan an gama komi sai ya huto mace ko namiji wannan duk aikin Allah ya Allah ya ce fatabarakallahu asal khaliqin ya girmama ya daukaka Allah muhi kyawun masu halitta subhanallah yan wannan shine matakaiya da Allah ya wajen halitta mukin wannan masu ji da kai da kaza kai kaza kaza ne ga dayan da kazo ko wani ba wanda aka yi da zinariya ko azurwa ko lulu ko zabar jadi daga wannan duk matsayin gargana kai ka kana ta maka kana kai ba kai ba lafiya ba ba an ce ba kaza ba kuma ta iya wani kai iya iya har kai kallon ko da sama sama wai shi wani abu ne wanda sai kun daya ganin za a yadda an sa da kawuni amma sai rigima yace wannan shine matakaiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada sai ya summa thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun na'am toha wannan kuma gashe da aka yi ba a tsare ba shi girma an zo kenan sun ma'ina kunkukin wannan mutane wanda aka yi ta wannan hanya ta wannan matakayyar kuma ba a daga bayan wannan halitta da allah ya muku kuka hoto duniya da mayitu tabbas za ku mutu kaso ba kaso ba ba bukata aminu bil mauti ku imani da mutuwa ku zai irin wani ba a kiran kan maka imani da mutuwa ka mutu ba bukatar imani da mutuwa abin da ke nema a shirya wa mutuwar a shirya ma abin da ke ba mutuwar shi ne shakkan wannan dan adam ga dayan da zaka zo yan wannan cewa shi ƙulikin zaka mutu yan wani ba yau a dayawa dan adam mushkilar dan adam a yau ka ba dayawa tunanin ina iya lissahin kaza kaza kaza kaza problem iri iri iyayi rashin kawo mutuwa zai kawo matsala ta ka kwalluwa haka iya hungura ko iya ciwon kai duk da ka iya yi ba a ɗaya ka mutuwa yanzu ina yi kaza ina yi kaza na yi aiki na retirat iya kaza gida kaza da duk abu da ka shikon iya abu ko aiki na wani tozu aiki nawa in ne ka saka zai nawa albashi nawa yake na yi mataki kaza ai na iya da kuma yin zai iya taɓa da sa maza ba ka tabbas ka kai retirat yin ka kai ba ba ka ma tabbas ka kai gobe ba ka ma tabbas yin gobe makan kullum ka da ciwo misal duna da haka ke na adam to idan iya inda iya ka mutuwa kusa sai ga abin iya mai sauki inda din da aka yi da inda din ne ya kare in wuya ce ma ne za ta kare ba mai dawwama wani ma shafi ke cewa la ta faraha wa la ta hazan bishiyin wani shaidatar hun bakawa kaka wani alfahari ko damuwa ba mai dawama daɗin mai dawama wuya ba ta dawama mai shi ganka mai dawama lahira ita ce da lahira ke dawama Allah ta fike mu ya ce kenan sun mu innakum ba a da zalika lamar yutun ku kun bayan da wani halitta za ku mutu tabbas ku mutu a shi ba an ƙara da shi kira mutu aka kamar da kita bature ita ma bace kahuri wa mutu a hutu wa ga maka mutu a hutu a jami'in imani kahuri ba magana hutu mutuwa duniya ce hutu eh duniya ce hutu a jan kawo lahira tashi hankali ce ya ce ku bayan mutuwar sun ma'inakun yau mai kiyamata tuba a sun kuma gobe kiyama za a tado don hisabi alisabu cikin masu shiryawa da rana ci gaba da rana ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين Allahu akbar yanzu yau mun ji an gaya maka halittar mutum ta yi gaya maka wani abu da ya jika shi Allah mai wani magana ita walakar halaka na fauka saba ku kai ana gaya maka sun ce kai ka gana bane ya ce mun halicci sama bakwai biri bakwai a sama sama bakwai ba kai ba Allah gaya maka da hausa mata na al'akar mun harkar na sa da ta ko in girman ne da ya zama sun ba gama ba gama sarkai to Allah shi ya halitta sama bakwai a saman ka cikin wa makon na anul hatar rafili kaka ce ka wai ka jiba girman sama wannan ta ɗaya ta biyu duniya ma abin girman abin ya ce a Allah wannan halittar sama da ƙasa bakwai ne bai gafala ba ya san abin da duk halitta take Allah ce ya alama da shafin ardi wa ma ya kuruju minha ma yanzu mina samai ma ya kuruju fiha wa ma kuma aina ma kuntu Allah ya san abin da ke shiga ƙasa da wanda yake huta da wanda yake sauka daga sama da wanda yake zuwa sama ya ce Allah a ko'ina kuke iya tare da ku wannan bai mata amalin basir kuma iya ga abin da kowa yake aikata haka ce girman sama a duk wannan halittar gaba daya Allah ya san kowa abin da yake ciki shi ma kunna an al-khatta ghafilin aje ba magafala ba ga dukkan halittu gaba daya Allah ya san kowa abin da yake ciki karami ko babba ci gaba
وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون na'am na adam ke Allah hakim yanzu ma mun ji matakin matsayin halittar da yanda Allah da kudurin shi kan halittu sai yanzu wani abu wanda yake ga kanan kai mutum ne komai an kama kana rayuwa haka ce rayuwa da karan kanka waye ma kan shi abincin da yake ci wata kasar ma kanka ba abu wani abu ɗaya da muke rayuwa shi bane Allah ce wa anzalna minas sama'i ma bi qadarin kuma ta Allah gaya mana da girman shi girma shi tabbas ya ce mu muka sabkar da ruwa daga sama kun da kadar daidai gwargwado inda aka so samun kufana a yi ruwa da cinye kowa abin wata tsunami ko inda allah so duk duniya ta taɗa ko'ina ta kwanzo ta haɗe ko'ina ko'ina kuma ta inda allah so wannan aya ta guda muku Allah yana iya yi ko ina da ruwa ya yi a nan a yi a wata ƙasa kuna gani ko a zuwa sama ta zuba wa kurin dole ko ina cika tarkin ya cika ko ina cika dole gidan kowa cika dole ruwa cika kuma kimar Allah kuna gani dai ayar Allah inda suke alfaharin ci gaban na duniya ko musu mallaka ya ga a nan Allah ya ke guda musu aya har a yanzu Allah ya ma wasu tufana a yi ruwa cinye mutane da gidajensu har a yanzu ana yi kun ba mai maganin abu ne allah ɗauke kan shi kuwa allah don hama shi ɗauke ruwan amma wallah inda za a cikin ruwan wallah ba mai ba mai saura ko aina ne ko aina ne ba mai tsayar saura kama ta wurin ta ko ko ruwan sama kurin a yi tayi kurin to allah ce mu muka saukar da ruwa daga sama bi kadarin daidai gwargwado daidai bukata kuma ba haka ce fa askannahu fil ard mu muka rike wannan ruwa a cikin ƙasa kamar Allah ka cewa kul ara'aytum in asba ma'akum ghawran faman ya'tikum bima ma'in tambaye mu da zaka labari yau inda Allah zai kaddara kurin ruwan ƙasa kurin ƙasa ta ju ba wani rijiya kurin ruwa ƙasa kurin ƙasa ta ne ruwan kurin an aka yi ruwa ko rijiya ko tafki kun yi ruwa ya ƙasa inda allah zai haka nan ƙasa ta shanye ruwanta tambaye su wa zai kawo muku da ruwa mai gudu na ku sha ko mai kawo muku ba mu amma allah hikimar allah sai wasu hanyoyi a cikin ruwa ruwan sama aka yi ina ne ya kaga ido a cikin ruwa iya yawo a cikin ƙasa wani akwai teku ruwa ta ruwa da mai yawan gaske bai san ƙasa kullum na na buƙatar ku ne za ka kiman Allah din da adam je ya rami sai dai a yi dogon rami ya an samu ruwa na sha din da kaje a duniya ƙasa ba ɗan duniya ta kwantina din da kaje sai dai ko dutse mai tauri ko wurin ya nisa amma ko ina akwai ruwa ƙasa wanda yawo yake adam in yi buƙata sai rami ya sha Allah shi wanda hikimar ya riƙe ruwan a cikin ƙasa a yi tarki a yi ruwan idan ƙasa ga sun aite ku inda allah so kurin ƙasa ya ta zuwuta shi ne ruwan a nan da shi ga ruwa da yawa da ake ruwan sama ana tsarewa bisa ma hanyar ruwa cikin rarrabe bisa hanyar ruwa ana ruwa kurin ruwa ya ƙasa ya ƙare babu shi tun allah so ko ina ruwan ko ina ya ƙasa kwanan gaba ɗaya shu wannan hikimar allah shi ya saukar da ruwa da zaune muke rayuwa kuma ya rike mana shi ya zama a saman ƙasa kuma ce wa inna ala dhahabin bihi laqadirun wannan Allah ce da rike muku wannan ruwa mutum nima ce Allah ce muna da ikon mu tayyar da wannan ruwa mu shi kasa ta canja kanta ko duka ya bushe kare gaba daya amma Allah bai ba sai ban ku ku sha ku ba dabbobin ku yi shirka ku ba ku yi ban ruwa ku tsaro ya hutu irin wanda kuke so a ba kayan marmari kayan abinci fata alimantar kowanne kuma da ruwa ku ci ku sha ku more kuma a ce Allah bai iya ba mutum kenan ya ce a Allah bai iya ba wanzu an zo wani bangare ne bi doka ta Allah ya ce a a nan Allah bai iya ba amma a nan ya san Allah iya wajen abin da kace iya rayuwa ya san Allah iya amma wajen aka harkokin shi na rayuwa da aka ce dokokin Allah a nan a nan ba iya ba mutum kenan mutum kenan ba ya ce wannan shi ne kenan da Allah ya ce fa'an sha'ana lakum bihi fa'an sha'ana lakum bihi jannatin نخيل وأعناب من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون نعم شيء الله يتفى أنشأنا لكم به daga wannan ruwa haka Allah tsara kan shi ya tsoro da wannan ruwa aka samu jannatin min nakhilin wa ala garake na dabinai da inabobi inabi da zan in wannan an ambaci wa'ina ababe don darajarsu da matsayinsu a cikin kayan abinci dabino har a yau abin arziki ne abin mallaka ne da arziki kuma abinci ne abinci mai gina jiki na rayuwa aka ce da inir ya ce lakun fiha fawaki kuma a wannan garaki a wannan ruwa da allah ke hudawa kuna samun dukkan kayan marmari kayan marmari gasira masu yawa don ba ma jiro ba iri-iri kayan marmari ya ka ta jerowa irin na garin kuna sani kayan marmari dukkan yawan gaɗaya daga wani ya ce wa mina ta akulu kuma daga wannan abin da aka ambato ina bin da bin kamar su kuke ci Allah ya tsoro daga wannan ruwa da sauka babu wanda wani babu wanda wani da ilimin shi ci gaban shi Allah dai kan shi shi ta nan ga mana shi yayi kuma shi ke ciyar da mu shar da Allah ke na Allah ce gaba
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين
na Allah ya ambaci wata itaciya a wani wuri mai mahimmanci inda Allah subhanahu wata'ala ya yi magana da annabi Musa inda Allah ya munajati ya magana da wani bawa a wannan duniya turu saina ya mace wa shajaratan takhruju min turu saina wata itaciya da take hutawa a turu saina a dutsen turu saina iyana a yau tsakanin masar da palestine yau ma wurin iyanan za a yi kai kaga wurin inda allah ya yi magana da ana musa a salam to an ta ce tsohuwar ganin an ta ice dutsen da ice ciyawa ke mutu ko ice wato ake da tsohuwar amma ta tsohuwar sai na kenan wannan wurin sananne dan wuri da sananne amma ka ambaci wurin da danne wani itaciya mai albarka a wurin don muhimmancin wurin ya ce wata itaciya da take hutawa tsohuwar sai na wani an ce wannan itaciya ce ya ce itaciyar zaitun sajata mubarakata a ce itaciya mai albarka ita ce alamaka itaciyar zaitun kenan wannan itaciya ta mutu biduhun wasu bigin da ake ne tana rubuto da mai don ana mai da zaitun kwasan zaitun ana mai da shi kuma ko a yau ko a yau a duniya iya cikin mai mahi kalitan mai ko a yau mai ne mahi kalitan mai da fa'idodin da yake a cikin adam ga magani kuma ga kalite man zaitun ya ce kuma wasu bilgin akini kuma haka nan ana miya da itaciyar a yi miya a sha duk dai da bar itaciya Allah ce gaba
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون
lokacin bai ba mu da wanda ya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله